أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد يوانا الأمر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da muke magana da kuwa barin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kwani tashi muna da shekara 1000 da shekara 446 watan safar watan biyu yana cikin ini na 14 ga masu amsa albashi watan 8 2024 yana cikin kwana na 20 ba biyu mai kula da wannan sauti ya sada mu da ku akwai Uh, Muhammad Rabi'u da taimakon Maman Bashir ni jagorar wannan shiri Abuja bin Maman Sani Ibrahima muke muku barka da wannan safiya ta yau da fatar da ni da kuwa da dukkanin al'ummar da ke sauraron mu Allah kai mana jagora ga dukkanin ayyuka na alkhairi shirin mu ne na arifu ne qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni Allah yana cewa bayu na ku sanni kafin ku bauta mini in ba ku sani ya za ku bauta mini to alhamdulillah yau wannan hili ya marabci ɗaya daga cikin ba mu cewa bako ga hilin sai dai bako a yau cikin garin tawa shine abdulmalik wanda mahi yawa murya ta ta yi shahara a cikin radiyo murya adam muna muku barka da zawa malam insha Allah za mu yi shiri tsawon awa guda insha Allah daga yanzu ko da yake mun ci minti bakwai insha Allah na harko za mu ba malam dama wannan zagowa bisa wani aiki an katoyi na musulunci ga mu shiga ga dangadan da cikin abubuwan da ya kamata mun tattauna insha Allah to alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu sauraronmu ta kafar yada labarai da ake kira tambara a nan garin tawa da kewayen tawa da duk inda wannan sauti yake kai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci to kamar yadda malam ya gabatar da ni a matsayina na ɗaya daga cikin ɗaliban ilmi da suke wannan ƙasa mun zo a wannan gari na tawa don saboda gabatar da nasihohi wa kawunanmu gaba daya kuma muna da program insha Allah ta'ala kamar haka akwai daura da muke son a gabatar a masallaci babba masallaci babba ko wanda sarki ke sallah yawwa to don saboda a gani da kyau za a gabatar da daura daga karfe 6 daga karfe 4 da rabi zuwa karfe 6 da rabi na marice kinan awa biyu za a yi wannan daura ne akan za a takaita ka'idodin ilimin tashwiji ilimin dokokin karanta alkur'ani domin ba za ka karanta alkur'ani irin yadda ka ga dama ba to wannan shine abin da muke son a tattaro ka'idodin da suke yawan maimaituwa sai a samu a gabatar da su ga 'yan uwa wannan shine abu na farko abu na biyu kuma za a yi kokari akwai karatu da za a gabatarwa ga ɗaliban ilimi game da ilimin mustalahul hadith ko kuma ulumul hadith kamar da wasu malamai suke kira ko usulul hadith shine yadda ake tace hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba don magana ce mutum in yan raro mu bai ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya za a yi a bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya a bambance tsakanin zare da abawa game da wato maganganu da ake dangantawa zuwa ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kuma sai wa'azi da za a gabatarwa a waɗansu wurare guda biyu akwai muhadara da ake so a gabatar a masallacin idi insha Allah ta'ala ga mata ran talata in Allah ya kaddara daga sha ɗaya zuwa karfe ɗaya sannan kuma akwai karatuttuka da za a gabatar na dare akwai masallacin malam yusuf insha Allah ta'ala can ma za a yi karatu da daddare da kuma wuri guda ina ganin masallaci babba kuma har yanzu da daddare can ma za a yi karatu insha Allah.
To ko yanzu program kin da an gabatar ana yanzu an hudu na mata talata karfe goma sha ɗaya na rana. To su waɗannan da daddare wani tana iya wani yanzu bakin yanzu na ki sauran radio iya gusa kuma bai da wani labari.
Na'am. na masallaci babba eh,
ra'atanin bayan sallar isha'i ko bayan To, sallar isha'i karfe to.
tara kenan da masallaci yusuf shi ko da daddare shi ma shi ma bayan sallar isha'i to ina fatar masu sauraren mu kun ji maliki ab- maliki abinda nake son mu dan tattauna na'am akramakallah a mun shiga wani yanayi na rayuwa da da'awar tauhidi an samu lokacin da ta yi tasiri cikin zukatan mutane na'am
sun gushe ma sun guje ma abubuwa da yawa waɗanda su raba su da addininsu na'am to sai aka waye gari shigowar ruqya Mhm.
kawai yadda malamai ke ta akwai ruqyatu shar'iyya Na'am.
akwai- akwai gairu shar'iyya na'am to yanzu ruqyatu shar'iyya wa- an an fara ta Mhm.
amma yanzu sai aka shiga ayi nisa yanzu in ka ɗauko ka kasa masu ruqya Mhm.
gaba ɗaya ka aza su bisa tire Mhm.
cikin kishi ɗari a koya ka samu guda biyu Mhm.
wanda za a ce a tsantsan kilasi bisa kuma shari'iyyar na suke na'am gabatar da ayyukansu na'am sai aka wayi gari yau mutane da yawa in ka binciki rayuwarsu sun koma gidan jiya na'am domin in ciwon kai ana talla na rukiya cikin rayuka sai a ce in mutum ciwon kai gare aljanina Mhm.
in tattalin arzikin kai sana'a Allah ya jarabe ka sai a ce ayi maka kaza Mhm.
a bincika kaza da sauransu na'am mutane da yawa yau dan rana wata yau wanga kawai zaman da muke yau Mhm.
da gobe litinin galibi kitabun tauhidi na muke karantawa masha to da yawa mutane suna bugowa musamman bangaren mata su cewa ne mun ji karatunka amma wallahi ni ina cikin mai zuwa irin waɗannan abubuwa amma wallahi na bari Mhm. Mhm. na'am to amma abubuwan su yi nisa sun kai ga maza sun kai ga mata abubuwan kuma kullum kawo hayaki na suke kara miza ku bayani akan jan hankalin mutane cikin irin wannan rayuwa wanda in mutu ya zo gaba Allah bai da tauhidi to shiga wa Wuya aljanna ne.
ne fa akwai wuya Mm, gaskiya ne Mm.
to eh, kamar wannan mas'ala tana da ɓangare biyu ɓangare na farko ɓangaren masu yi ɓangare na biyu ɓangaren waɗanda ake yi ma ko ba haka ba ba shakka to shi mai yin ruqya duk abu a duniya ba wai na addini ba na bature ma yana da ƙa'idodin da ake bi ba shakka domin yanzu mota idan ka samu ta ruwa cikin tanki ai ba za ta tafi har ba abada koko kenan da yawa daga cikin musulmi suna jahilta cewa komi na shari'a yana da dokoki yana da ka'idodi shi yasa sallah ake cewa farillan sallah Mm.
sunnonin sallah Mm.
ko ba haka ba Mm.
mustahabban Mm.
sallah Mm.
sannan abin da ke gyara sallah in sallah ta samu Mm.
matsala kabli ba adi da ba'adi Mm.
cikin addini ba abin da ya kai addinin musulunci tsari ba shakka ya kamata mu fahimci wannan don haka ba turawa ba su kawo mana tsari daga waje ba ko wani wanda mm shi addinin musulunci tsararre na wanda ya tsara shi kuma babu wanda isa mai gyara tsari ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala Mm.
wannan abu na farko kenan abu na biyu su masu gabatar da wannan aiki na farko ya kamata a tsarkake niyya abinda muke nufi da tsarkake niyya shi aiki in za ka yi shi ba abinda za ka samu kake kallo ba wani amfani za a samu gare ka Mm.
misali likita Mm.
likitoci da suka je suka yi karatun likitanci in dai likitoci ne na gari na Allah Mm.
to abinda suke tunani ya za su taimaki al'ummarsu wannan shi ne shi ne abin da ya kamata su duba don marashi lafiya ya zo an yi mishi magani ya baka wani abu wannan abin tukuici ne ya baka inda ba kayi ba ne don neman abin duniya Mm.
shi yasa da yawan musulmi za su yi ma kansu asara waɗanda suka je suka koyi aiki na likitanci ko wani aiki na taimakon jama'a amma sun yi ne don saboda samun abin duniya kenan ba su da rabo ranar tashi alƙyama ba su da lada amma idan sun yi a matsayinsu na 'ya'yan al'umma su cike wani gibi wanda al'umma take da bukata zuwa gare shi Mm.
to salarkin da za a ba su matsayin bonus yake Mm.
shi ya sama a sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin Amin.
babban malami ne da ke kasar saudiya Mm.
yake cewa akwai shirka ta salar salar ko salari Mm.
wannan biya da mutum yake dauka yana iya fitar da kai daga cikin addinin musulunci Allahu ya ce in har kai yarda da cewa salar ɗin da kake ɗauka shi ke ɗauke da nauyin rayuwarka ba Allah ba to ka hita daga cikin musulunci Allahu domin ka yi itimadi kulli ka dogara ka cokan akan shi wannan salari din to kenan yanzu idan zan aiki abu na farko in tsarkake niyyata haka masu farmasi da suke bude wato gidajen sai da magani ko kemis su ma idan suka bude wannan gidan maganin da niyyar zummar wanda duk yake da rashin lafiya a cikin al'umma sun kawo magani don su sauƙaƙa mai ya sha magani ya samu mi ya samu lafiya ba shakka to nan sai ya zamanto aikin su koda sun sayar da maganin wannan kasuwanci nasu zai amfani su ranar tashin alkiyama amma idan sun yi ne kacokan don saboda samun abin duniya kawai to kaga babu wata lada a ciki sannan idan shi mai sai da maganin yana tunanin ba Allah yake ba da lafiya ba maganin shi yake ba da lafiya kaga da ma'aikata daga cikin addinin musulunci ko ba haka ba haka shi mai shan maganin karan kanshi in yana tunanin maganin da ya sha ya bashi lafiya ba wai Allah ne ya sa wannan magani don sanadiyar ya samu lafiya ba to nan ma kaga ai an samu matsala to sannan sai mu dawo zuwa ga su masu yin ruqya din idan ya zama to kana yin ruqya ne babu kyakkyawan niyya kai hanya ce kaga kana neman kuɗi ma'ana hanyoyi ne ɗalibin ilimi a rasa inda da shinkafa za su shi da mutum ya taimaka an sa sai ai shinga maka fara aiki to ita shinga ba ta zamantowa matsala an gane ko amma abin farko da za a hankalta ma shin an yi ne saboda mutanenmu akwai wanda in ya zo aka yi mishi in ba a yi jinga ba ta rayuwa ya ce to shi ba zai bada komai mun gane wannan bai dace ba abu na biyu in za a yin jinga abinda za a yin jinga ana iya yin jinga amma da sharadi ya zamanto ba a yi abin da za a cutar da shi wanda yake da rashin lafiya ba abin da nake nufi zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wasu sahabbai da suka sauka hadisi ne a cikin sahih muslim suka sauka gidan wani mutum mutumin da suka sauka gidan shi ko suka sauka a wani gari mutanen mutane da waɗanda busan bakunci ba ba su taimaka musu ba to sai sarkin garin ko hakimin garin sai kunama ta ciji shi ko maciji sai ya rashin lafiya to sai aka ce wa yake da magani waɗannan bakin suka ce suna da magani ko ba haka ba to aka ce su mai magani suka ce a'a su gaskiya ba za su yi mishi magani ba su sai an faɗi haƙƙin su da za a ba su saboda matsalar da muke fama da ita a ƙasashen mu na Afirka sabanin mu da Baturi ba mutum haƙƙin shi ba laifi bane amma ka a wuce iyaka Allah ya ce la tazlimuna wala tuzlamu kak ku zalunta ka ku bari a zalunce ku to idan mutum kyakkyawan niyya gare shi jikan malam zaka ga zai hankalta ma bawan Allah nan yana cikin matsala ba zan dora mishi abin da ba zai iya ɗauka ba amma dama in yana yi don neman kuɗi ne shi ai tarko ne aza tun da lalura ta kawo ka to yadda ka san gawa ba ta iya motsawa gaban mai wanka haka na sai ya yanka ka irin abin da ya ga dama ai daga niyyan ne abin yake mi yake canzawa akwai wani bawan Allah ma idan yayi maka magani yayi maka ruqya baka magani idan ya fahimci baka da karfi wallahi zai ce ma tafi ya baka don Allah to in niyya ba ta da kyau kowace irin banna ta nan za ta shigo to sannan kuma kaddarta za ka yi da niyya mai kyau saboda shaidan yana da tarko guda biyu shi shaidan yana son wanda yake da kyakkyawan niyya amma bai iya ba galibin inda shaidan yake hallaka da yawa daga cikin musulmi masu kyakkyawan niyya amma ba su iya aiki ba shi yasa in baka da karatu to sai shaidan ya saka yawan kokarin ibada kai ta yin ibada akan jahilci wanda baka da wata lada a wajen Allah to haka kuma wanda yake son yayi wani aiki a cikin addini to shedan son ya fi son waɗanda ba su yi karatu ba su ko waɗanda suka yi karatu to sai shedan ya samu su ragganci shi yasa yanzu ko fagen da'awa in ka diba galibin waɗanda suke son su hau minbari su yi da'awa sai ka iske waɗanda ba su da mustawani na ilimi yawwa su kuma masu ilimi sai shedan ya ce haba me za ku halaka ku kana tahiya kai da adda iliminka ba a mutunta ka ba ba a darasta ka ba a baka kaza ba ba a baka kaza ba sannan kuma ka so ka ce kai da'awa da'awa mi zaka yi bari sai komai ya kammala to in ka ce sai komai ya kammala a rayuwarka zaka yi da'awa ai sai ka koma ga Allah sai dai ga Allah sai zai kammala ba kai da'awa ba tun da rayuwa ba wanda yake samu yadda yake so 100 bisa 100 amma abinda akwai ayi aiki da shi daidai gwargwado rana biyu kake da su a sati daga magariba zuwa isha'i ka bada su ga Allah ka yi daidai gurgurun ka ba a ce dole sai kai abin da yafi karfin ka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to wannan ne muke cewa su wasu sun shiga wannan hanyar ba su da kyakkyawan niyya ma'ana hanya ce suna ganin za su samu abin duniya to kaga daga nan ma karatun su ba zai yi tasiri ba na biyu waɗansu kuma sun shiga babu ilimin to tunda babu ilimi kafin ka shiga abu ko nan cikin littafin da muke karatu na fiqhu na malikiyya yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan in jami'a halaliko hatta ya'lama hukm Allah fihi kada mutum bai halatta ba ga musulmi ya shiga wani aiki siyasa hukuncin Allah a ciki ya ake ruqya waɗanne matakai ake bi kawai dai kai dai kaga mutane sun hada an ga ana karanta wasu ayoyi ka samu ka hada cewa ayoyi sai ka ce kawai za ka shiga to kaga wannan hanya ce da muke kira zuwa ga ɗaliban ilimi yan uwanmu su kula ka zamanto ka tsarkake niyyar ka don ka taimaki jama'a ka zamanto gaba mai amfani na biyu ka karanta littattafan da suke karantar da wannan fanni don munan matsalar mu wato kowa ya shiga aikin wani yanzu abin da nake nufi ilimi na addini ai bangare bangare ba shakka yanzu kaga bature shi ya bi tsarin aikin shi mutumin da ya karanta likitanci to ba ka ganin shi banki ya ce zai yi aikin banki bai gwada wadan ya san ba aikin shi bane kuma ba zai yi ba ko ba haka nan bane wanda ya karanta aikin banki bai zuwa likita bacci a bashi allura yayi to amma aikin addini da ya zama to ba kowa yake ganewa ba a ina ganin dan bai da masu tsaro ne na to haka gaskiya bai da masu tsaro irin yadda ya dace ko ba haka ba to sai zama to kowa zai shiga ya yi bannan da yake so zaka ga mutum ya karanta misali bangaren larabci to bangaren larabci da karanta kuma bai karanta shari'a ba ita ko shari'a daban larabci daban don da larabci shine ilimin addini da da duk larabawan duniya malamai ne kuma haka bane amma zaka iske balarabin da ko karatun alkur'ani daga fatiha zuwa alamtar bai iya yanzu kana da wani documentar da na gani ana ta yan jarida tana tariyar mutane bisa alamtar kai fa alamtar buka bi ashabil fil sun gaza kasashen laraba kwarai ku na taba laraba na ina nayi arsire ne na taba gani shi an yi yawo ana tambaye su daga alamtar wani ma a tambaye shi su kasan suratu kaza sai ce a shi wannan sura bai ma taba sanin ta to kaga rashin munan kasashen afirka musamman bakaken mutane idan aka zo da abu larabci to duk da kafirci aka rubuta da larabci mu da abin muka dauka addinin musulunci haka ne kware ko duk abin da yake da alaka da larabci mu mun dauke shi addini kaga wani zai ci karanto philosophy cikin philosoph akwai daga cewa babu Allah to kaga wani ya tafi kasashen laraba ya karanto philosophy ana karatun philosophy da faransai ana karatun philosophy da ingilishi ana karatun philosophy da larabci ana karatun geography da faransai da faransanci kenan ana karatun geography da ingilishi ana karatun geography da larabci to idan mutum ya je karanto fannin da bai shafi addini ba to mu dai da ya zaka aka maka Allah mun ka gani to shi yasa sai kowa ya zo ya shiga bangaren da bai kware ba ibnu hajar al-asqalani babban malamin nan na hadisi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin yake cewa man takallama fi ghairi ilmihi atabil ajaib duk mutumin da yayi magana a cikin bangaren da bai kware ba to zai zo da abin mamaki abin mamaki kuma na kumiya don ba abin mamaki ba wanda ake ake so a gani ya burge ya burge sai dai ya zo da abin kumiya to ɗaliban ilimi da yake munan kowa ya sahulla yayi rawani ya bidi malum malum babbar riga sagaran bubu a matsayin a cikin al'umma matsayin malami yake wani ma yake cewa a ƙasar hausa to hadda mahaukaci yana iya zama malami ya ce idan ka zo a wuri baka san wani wuri ba ya ce in ka haɗu da mutum ko mahaukaci na inda ba ka gane mahaukaci ba ne sai ka ce don Allah ba nan tambaya nake yi wuri kaza nake tambaya to kaga mu kowa malami ne to alhali ko ya kamata mu san akwai mutumin da ya kware wajen har da alkur'ani amma in ka kashi wajen fassara bai sani ba da yawa akwai wannan alaran manijan ayoyi yake yi to kaga idan ba ya je wajen malamai ya koyi fassara da ilimi ba to in wani ce zai yi fassara alkur'ani ba ta bargaza ce zai yi
akwai mutumin da ya kware wajen wani fanni ya iya fassara alkur'ani amma ilimin tajwidi bai iya karanta alkur'ani ba idan aka zo aka ce za a ba shi karantar da alkur'ani to kaga matsala ɗi za a samu saboda wannan bangaren bai san shi ba to shi yasa muke kira zuwa ga ɗaliban ilimi mu tula tsayuwan mu gaban Allah innan duniya ma ka sha kaddarta ma ba a gane ba hakan mutu to haka sani ha akwai inna rabbaka labil mirsad akwai yawmu tublas sara'ir to wannan nuke kira zuwa ga ɗaliban ilimi kenan wannan bangare na ruqya shar'iyya bangare ne wanda yana da hatsari domin bangare ne wanda yake da alaka da akida akida kuma duk wanda ya zo Allah da akida wanda ba ta musulunci ba babu wani gata gare shi shi yasa Allah a cikin suratu al-an'am sai da ya jawo suna ya jero sunan annabi goma sha takwas ya ce in da sun yi shirka da Allah ba ta aikin su gaba daya wa tilka hujjatuna atina ha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha ko narfa'u darajatin man nasha a wata qira'a إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون Allah ce da sun yi shirka da Allah ya bata aikin su gaba ɗaya to in annabi an ka ce in yayi shirka za a bata aikin shi ina ga wanda matsayin shi bai kai na annabi ba to ga shugaban annabawa khairu khalqillahi ajma'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da kanshi Allah ya faɗi wannan game da sha'anin sa Allah yake cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah ya yi wahayi gare ka da waɗanda suka gabace ka annabawa la in ashrakta da dai za ka yi shirka shiradi na ba wai ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirka ba Allah ya ce to la yahbatanna amaluk Allah zai bata aikin ka wala takunanna min al-khasirin kuma lalle za ka kasance daga cikin wanda suka yi hasara la yahbatanna amaluka amaluk aikin ka ma ya ruguje ba wai Allah zai bata aikin ka ba aikin ka ya ruguje shine ma fassarar sa a larabci wala takunanna min al-khasirin da ka kasance daga cikin wanda suka yi hasara suka je ranar tashi alkiyama za su ga wutar jahannama to in annabawa Allah ya musu irin wannan narko da wannan tsoratarwa Allah ya sanya wannan firgici ga annabawa to ina ga wanda ba annabi ba to shi yasa kada ka rudu a matsayinka na ɗalibin ilimi akwai ƙa'idodi da aka shimfiɗa na ruƙiya ta wato aqida ta salaf ta aqida ta ahli sunna kafin ka shiga wannan aiki wannan shine kiran mu zuwa ga wato yan uwanmu sai nukta ta gaba game da masu yi kafin mu shiga waɗanda ake yi ma waɗanda ake suke yi dole sai mun gane cewa shi ɗan adam ya kamata ya san cewa kullun akwai original akwai kuma wanda ba original ba yawwa photocopy abin da suke cima fake da english wato akwai abin da ba na kwarai ba to duk lokacin da aka fara abu ɗan adam saboda niyyar shi sai ya yi tunanin ya kawo fake abin da nake nufi waɗanda malaman sunna suka yaƙa cikin masu irin ayyuka na shirka akwai malaman duba da malaman tsibbu na biyu akwai bokaye to da suka ga kasuwarsu ta ruguje kasuwarsu ta tashi aiki da ana alfahari da su ana ganin sai su yanzu an zo an yi ma mutane bayanin sharrinsu da illolinsu ana gaya ma mutane cewa duk mutumin da yake iddia'in ya san gaibi ba musulmi ba ne ko ba haka ba sannan kuma bokaye ba musulmai ba ne to da suka ga ruqiya ta shari'a ta zo to su ma sai suka yi shiga burtu dan wannan shi ma bangare ne wanda ya kamata mutane su yi hattara ma'ana malamin tsibbu ne yanzu wacce harka ta kare ba ta tashi sai ya mai da kanshi a matsayin yanzu ba tsibbu yake yi ba rukiya yake yi boka ne yanzu an daina samun na shiga aljihu kudin kayan miya sun daina shigowa kaga sai ya mai da kanshi malami da karfi ma'ana ya shiga burtu to kaga kenan yanzu dole su shi marar lafiya inda yake da matsala wato shi lafiya ta dame shi shi ba bambanci wa yake yi ba tunanin yake yi jarabawa da Allah ka bai ba sai ya tsaya bambanta ba duk wanda ya sa riga ce rukuya shi ke yi Qur'ani an ka karanta sunayen aljannu da aka karatu tunda ana iya farawa da Fatiha in an kare kuma sai a shiga wani abu can daban kuma ka fi kafa ke fatan kafkafu ha haka mimun kana min kamar ko ko ba haka ba jikan malam to kaga wasu abubuwa ne waɗanda dole dan an ce ban da lafiya yadda ni san cewa idan zan sai tishi ko ba haka ba in je ko shadda ina son a yi min ɗinki sai na zaɓi ƙwararren tela idan za a yi min gini sai na zaɓi ƙwararren mai gini ko ba haka nan bane duk abin da yake na rayuwa to haka ne abin da ya shafi lahira ta shine fi cancantar sai na zaɓi ƙwararre to wannan shine muke kira zuwa ga mutane dole sai an yi kokari a yi hattara da bokayen da sun ka canza salo da kuma malaman duba da suka canza salo suka ɗauki matsayin malamai na sunna suna yin rukuyar ta shar'iyya su kuma ɗaliban ilimi da suke akan aƙida ta salaf to su yi ƙoƙari su nemi ilimi da littattafai da malamai na sunna suka rubuta akan yadda ake rukuya shar'iyya domin su taimaka ma wato mutane nan a malik a cikin wannan aiki yanzu misali akwai masu cewa kai tsaye cikin tallarsu su da aljannu suke aiki in ka zo aljannu suna za su haɗa ma za su haɗi matsalar da ta kawo ka sa'an nan kuma su haɗi maganin da za a baka shi mai yi ma ba shi ka sanin maganin ba sai dai su masu kuma ana nan ana ta rububi har kuma akwai masu shigowa ga radio su tallace suna masu allon ƙarni kawai yadda kai magana wasu sun shigo to ma zuwa irin waɗanda wurin mutane ya halitta ga wanda an musulmi mai neman makoma kyaukyawa a wurin Allah gobe alkiyama ai akramakallah duk mutum a da da an ka yaki shirka ai da aljannu ne ake aiki ana aiki ne da aljannu kuma kowa ya san wanda yake mu'amala da aljani sihiri ne yake aikata ba to shi ko duk wanda ya aikata sihiri Allah ya tabbatar da ba musulmai bane ba mu ne muka dan ka san abin da ake zargi sai a ce a'a an zo an cewa ne ba musulmi bane wanda musulmi a'a Allah ne da kanshi ya faɗa ga aya ta alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يهوداوا da suka bar littafin Allah an gane ko shine asalin maganar domin wawun kinnan wawul atfi ce domin asalin maganar ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون lokacin da manzo ya zo annaba ya zo ahlul kitabi yahudawa kenan daga wajen Allah da littafin Allah ga wahayi an zo musu da shi Allah ce to na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim wata jama'a daga cikin ahlul kitabi sai ta watsar da littafin Allah ta jefar da shi bayan ta ba ana nufin mutum shi dauki littafi dai ya jefa bayan sa ba a'a ba ya aiki da shi to wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman sheikh al-allama muhammad bin nasir as-sa'di babban malami na saudiya cikin tafsirin sa taisirul karimun rahman fi tafsiri kalamil manna yace duk al'ada ce wato kamar sunna ce ta Allah ta gudana duk mutumin da ya guji abin da yake gaskiya ko ya guji nagari to za a jarrabe shi da abkawa cikin balla kenan in ka guje ma qur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to zaka fada ne cikin bid'a da bata idan Allah subhanahu wata'ala ya ce a taimaka ma iyaye idan baka taimaka ma iyayenka ba to zaka taimaka ma iyayen wani ne idan baka ba matarka ba to sai ka ba karuwa ko ka ba budurwarka idan baka taimaka ma makwabtanka ba to zaka je ka taimaka ma makwabcin wani ko galibi ba don Allah zaka yi ba tunda inda don Allah zaka yi an ka ce kare an ka ce ana biki a gidanku ya ce mu gani a ƙasa to kaga ashe duk lokacin da ka kauce mana Allah to na shedan ne zaka shiga don hanya biyu ce ko dai ka bi ta Allah ko ka bi ta shaidan to tun da sun kibin littafin Allah na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka annahum la ya'lamun wattaba'u ma tushriqun sai suka bi abin da shaidanu suke faɗa ala mulki Sulaiman game da mulkin Annabi Sulaiman suka ce ai Annabi Sulaiman tsafi ne yake yi ba wai ya mallaki aljannu bane da izinin Allah sai Allah ce wa ma kafara Sulaiman malamai suke cewa a nan cikin balaga ta alkur'ani bai ce wa ma sahara sulaiman ba bai ce annabi sulaiman bai sihiri ba sai ce wa ma kafara sulaiman dan kai tsaye kafirci ne kafirci ne kenan da a ce maka wa ma sahara sulaiman sai aka ce a'a wa ma kafara sulaiman annabi sulaiman bai kafirta ba ma'ana bai sihiri ba walakin na shayatina kafaru shaidanu su ne suka kafirta sai Allah ce yu'allimuna nasa sihra bai ce yu'allimuna nasa al-kufra ba an gane ko suna koya ma mutane sihiri to kaga aya wanga duk sai ta yi bayanin cewa yin sihiri karara kafirci ne kenan ba mu ne za mu zo mu ce wane musulmi bane wane ba musulmi bane don ba addinin musuluncin ba namu bane amma za mu karanta abin da nassi yacci wanga nassin kuma ba namu bane na Allah ne magana Allah ce kuma cikin suratul baqara wannan aya take kinan zaka je ka duba ka gani shin hakikatan akwai ta ko babu kuma ya fassarar ta take in ma baka yarda da fassarar mu ba ka nemi malamai waɗanda kai yarda da su na Allah su fassara maka mi wannan aya take nufi to kaga wannan aya ta nuna karara wanda yayi sihiri ga sunan aljannu su suke koya mutane sihiri Allah ya kira su kafirai da su shedanun aljannun da kuma su waɗanda ake koya masu hirin kuma Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa walakin na shayatin na kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ka gani ba wanda za su koya ma wannan sihiri sai sun ce mai mu jarabawa ce fala takfur kaka kafirci kaga ba su ce mai ba fala tashar kakka ce sun ce mai fala takfur shi da kololo ta karshe ne kafirci kafirci ne kaga wannan aya tana bayani karar cewa yin sihiri kafirci ne sai Allah ya ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah wato sai Allah ya ce fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji daga cikin abin da suke koya ma mutane yadda za a raba miji da mata kaga miji da mata abin da ke hada su galibi soyayya ce ba shakka to amma sai a yi sihiri don a rarraba rabe tsakankanin su yanzu kuma masu zuwa wajen waɗannan mutane bi suke suna yi musu akwai han mai talama mai cewa mai son ta mallaki mishin ta ma ta zaka to ta zaka kenan kaga kenan ga hanyoyin da za a bi a sa ta mallaki mijinta an bar zancen a yi ma miji da'a a yi biyayya ya so mace akwai manta uwa manta uwa yadda mutum zai manta da iyayen shi sai dai abin da matar shi ta yi wani malami bil munasaba muna tare da shi yake bani wani labari a wani gari ne abin ya faru ya faɗa min sunan garin amma bana son faɗa saboda irin waɗannan abubuwa ibrat abin da ya faru ba wai garin ba ko mutane darasin da za a ɗauka ba dalla wata mata ce sai ta mijinta sihiri da ta yi masa sihiri akar makalla sai zamanto komi ba zai iya yi ba to abin da yake da ban tsoro yake da ban tausai jikan malam idan taryiran devu ma'ana ta ɗauki lokaci appointment an gane ko ko time kamar da suke cewa saboda akwai wanda zai saurare mu ba bai jin faransanci bai san randevu ba idan ta ɗauki alkawali da wani za ta yi zina da shi a gidan mijinta ake zuwa a yi zina da ita idan aka zo wanda zai zina da ita aka ya zo tana zaune tare da mijin sai ta ce ta shiga muri sai ya komo bakin kofa sai mutumin ya shiga idan aka yi zire da ita aka bata kuɗi don su mai ya shigo yan uwansa suka yi suka yi su kashe auren suka kasa shine ta ce musu kai ni ba babu ruwana da lahira ta ce musu duk abin da za a yi lahira a yi ta ce sihiri na na riga na wanki na bashi ya sha sai dai abin da hari yi ta ce kuma in zancen lahira ita ba ta tsoron lahira To, kenan yanzu lokacin da ake rubuta alkur'ani da jinin haila a ba mace. Kaga jinin haila ai kazamta ne.
Babba.
Rubuta alkur'ani kuma da jinin haila abu mafi tsarki ai kaga kafirci ya bayyana. Abu zo a ba mace wani abu a ce ta wanke. In ta wanke sai ta yi miya mai daɗi. In ma mijin taron nan jikka ba ta ta ƙara jikka uku ko hudu ta yi miya mai daɗi. Don ya samu ci. Ya ci wannan bala'i. wani mutum yake ba mu labari shi mutumin abokinsa ne abin ya faru gare shi shi ma wannan kissar mutumin yana ba ni labari ne gabana abokin shi ne abin ya faru gare shi yake cewa wata rana mutumin zai ya ce ma matarsa ta kai mai ruwa yayi wanka da ta je ta kai ruwa to abinda Allah yake yi sai da ta kai ruwa cikin bokiti sai tana wage-wage shi ko mijin yana kallon ta tana waige-waige saboda wanda bai da gaskiya ba natsuwa ba natsuwa natsuwa ba sai da ta duba ta duba Allah ya rufe mata idon ta ba ta ganin shi sai ta duka ta ɗauko wani abu sai ta yi dahara da shi ta tara ɗan wani abu da ta ƙara dahara sai ta zuba cikin ruwan wanka sai ta taso shi ko sai bai kai makwaiganta ba sai da ya je shiga cikin dushi ko wurin wanka bayan daki sai kira ta sai ta zo sai ce ruwan ga ki zube su ki take ɗebo mai ruwa cikin famfo sai jikin ta fara karkarwa a'a ita wallahi ba ista ta je ba daga gida na an ka ba ta ya ce don ban tambayi ki wannan ba
ta gano kenan eh ya ce ni ban tambayi ki ba ke kin ka kin ka amso amso miki an kai ni abin da ke bukata gare ki ki saki mai ki zube ruwan nan ki take saki ki ɗebo mai ruwa wallahi malam ka je yadda abin ya kasance tsakaninsu da matarsa to shi yasa waɗannan mutanen suna haifar da sharrin da har makamin nukiliya bai in shi dalilin ko makamin nukiliya bai in shi makamin nukiliya ko halbo shi an kai in kana musulmi ka mutu aljanna zaka to amma idan an ka hada kaga aka dora kaga hanyar sihiri in kan mutu ba kai ba samun rahama Allah kenan ko gara makamin nukiliya ya kashe kana musulmi da waɗannan mutanen ina fata ana fahimta ta to kaga fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sai Allah ya ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah ba wanda za su cutar da shi illa bi idnillahi sai da izinin Allah anan sai mun yi hattara sai suka ce ah to kai kajiya ashe ana cutar da mutum ne da sihiri da izinin Allah kenan ma Allah yarda sihiri kenan kaga wagga shubha ce wanda yana da kyau ɗaliban ilimi mu farga izinin Allah kala biyu ne akwai izinin Allah shar'i akwai izinin Allah kauni ya riga ya sa duk in an kai abu kaza abu na iya abu kaza ya kasance wannan kauniyan ne wuta tana kona dan adam amma da izinin Allah shi yasa lokacin da aka jefa annabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa tammu taslim cikin wuta da yake ba ta kona sai da izinin Allah Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ke wuta ki kasance mai sanyi kuma sanyin mai aminci ba mai cutarwa ba ga annabi Ibrahim to kaga ashe wannan izinin Allah ne kauni ba shar'i ba ba abin da zai kasancewa cikin ikon Allah sai Allah ya so to amma akwai izinin Allah na shari'a ba shakka wanda Allah ya yi da umarni da abu a shar'anci ko ya hana shi a shar'anci to in baka bambanta ba da izinin Allah shar'i da kauni da umarnin Allah kauni da shar'i da irada ta Allah kauniya da shar'iyya to kana cikin matsala ko da ɗalibin ilimi kake ka ganan nan bi idnillahi ba ana zancen izinin Allah bane wato shar'i don Allah bai yi izini da a yi sihiri ba a ana ana matun izinin Allah kauni idan an ka hada kaza da kaza zai iya samun mutum ina misali ko wanda duk kowa ya san wuta wanda da ya sa hannu ne za ta kone za ta kone shi Allah ya riga ya sa wannan ya sa wannan kenan in ka yi da ka sa hannunka wuta za ta kone in baka sa ba ba ta kone ba ta kone ka to shi na kenan Allah ce sihiri banna gare yana iya tasiri amma da izinin Allah ya ce akwai abin da ka unwani ciki ne akwai abin da ka cutarwa akwai wanda bai da an sa wannan an haɗi kenan in mutum ya yi duk abin da ya samu shi ya samu shi ya same ka to musamman dan mu gane wannan da kyau a cikin suratul suratul ali imran Allah yake cewa lokacin da za a yakin uhud walaqad sadaqakumullahu wa'dahu iz tahussunahum bi izni ma'ana musulmi Allah ya musu alƙawarin za su yi rinjaye a yaki to kuma ko da aka fara yakin Uhud musulmi suka fara cin nasara to sai Allah ya ce iz tahus iz tahussunahum bi izni lokacin da kuke karkashe su bi iznihi da iznin Allah to na iznin Allah bi sun ka haɗu akwai iznin Allah kauni don babu rai wadda za ta mutu sai da iznin Allah وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا sannan kuma akwai izinin Allah shar'i don jihadi Allah ne shar'anta shi uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma yace wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilukum kafa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir kaga ku yaƙe su dan izini ne na Allah ko da nan ba a ce izini ba tunda can uzina nan an faɗi izini amma qatilu ai umurni umurni kuma shi ne izini to kenan nan da izinin Allah na shari'a da izinin Allah na kauni na kasancewa abu ya kasance duka guda biyu suna tare to kaga wanga izini ya saba ma wancan izini da yake cikin suratul baqara da yace wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah sai Allah subhanahu wataala ce wato wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum malamai suke cewa in ka diba cikin adwaul bayan sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace abin da yake nuna karatun sihiri kafirci ne karara don akwai inda suka ce ana iya karatun sihiri don saboda a warware shi sai aka ce a'a wai su hujjarsu in ka sani ba za ka abka ciki ba in ka sani wai in wani na da matsala za ka taimaka a warware sai an ka ce a'a in ka sani da hujjar ba za ka abka ciki ba wannan ba hujja ba ce don kwaɗayi na iya saka ka abka ko shakka ba shaidan ba rago shaidan ba rago bane abu na biyu shine cewa in ka sani don ka warware waye saka ita shari'a ta koya ma yadda za ka warwarewa ba sai ka koyi shi ba yace kuma abu na gaba ya nuna wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum suna wato fa ya ta'allamuna minhum ma wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum suna koyon abin da zai cutar da su bai amfanin su to a shari'a duk abinda cutarwa yake yi baya amfani kaga zancen koyon shi babu ta hujja wadda zaka kawo tunda inda ma abu amfanin shi ya fi sharrin shi yawa to shari'a tana iya halatta ba shi idan abu ya zamanto sharrin shi ya fi alkhairin shi yawa shari'a ta ce ka bar shi Allah ce yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas kaga akwai ismun kabirun zunubi mai girma amma wa manafi'u lin nas akwai dan amfani sai Allah ce wa ismuhuma akbar akbar min naf'ihi ba zunubin su ya fi amfani su kenan kaga dole a bar su to sannan in abu da sharrin shi da alkhairin shi sun ka zo daya to shari'a tana sa ka ka bashi dalili saboda yanzu na kana afkawa cikin sharri domin kara'in yar'a haulul hima kamar da cikin hadisi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana bakin iyaka yushiku an yarta afi kaga yanzu na kana kiwo cikin limalikil hima ala wa inna himallahi maharimahu to kaga abinda alkhairin shi yafi yawa sai shari'a ta umurce ka da shi misali yanzu dukkan waɗansu abubuwa da shari'a take umurtar mu wani lokaci ana iya samun suna ɗauki da waɗansu abubuwa masu cutarwa to amma sai shari'a ta hankalta ma janibin alkhairin ya fi yawa sai a ce to ka je ka yi to amma kuma ina ga abin da shi babu wani alkhairi cikin shi ma kwata-kwata wa ya ta'allamuna ma ya durruhum wala yanfa'uhum Allah bai ce ma ya durruhum kathiran ba wa yanfa'uhum kalilan ma ya durruhum cutar da su ne yake yi gaba daya wala yanfa'uhum kuma baya amfanin su kwata-kwata to da wani nassi da wace hujja da wani dalili za ka zo ka halatta ma mutane zancen koyon sihiri ko aiki da sihiri sai Allah ya ce walaqad ali tabbas sun sani laman ishtarahu duk wanda ya sai sihiri nan ba ana nufin mutum ya bada kuɗi ba a bashi sihiri a ana nufin duk wanda ya sai da imanin shi da sihiri shine abin da ake nufi duk wanda ya sayar da lahirar shi da duniyar shi don Allah ya ce ula'ika alladhina ishtarawul hayata dunya bil akhirah wani wuri yace ula'ika alladhina ishtarawu dalalata bil huda don kaka ce nan kuɗi ake nufi a'a duk mutumin da ya yarda ya sihiri kamar ya ba da imanin shi ne ya amshi kafirci sai Allah ce malahu fil akhirati min khalaq bai da wani rabo kwata kwata kwata kwata nan min khalaqin khalaƙin nan nakira ce an nakira fi siyaƙin nafi tufidu al'umumi in ji malaman usulul fiqh ya an ka kawo nakira a cikin zance magana wadda take tana nufin korewa to ba tana nufin an kore to sannan kuma sai an ka kawo ana iya cewa wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati khalaqun amma sai an ka kawo min allati wato tadullu ala tansis ala al'umum ma'ana ta ƙara fito da shi baro-baro inda yana zahiri to yanzu ta fito da shi karara min halakin rabo ko ɗan kaɗan ba su da shi ranar tashin alkiyama ma lahu fil akhirati min khalaq sai Allah da kanshi ce wala bi sama sharu bihi anfusahum tir yayi muni abinda sun ka sayar da kawunan su da shi sai Allah ce law kanu ya'lamu da dai suna da sani to yanzu masu kawo shubha cikin alqur'ani sai ce to wai kun ji qur'ani wala qad alimu alwawu da Allah ya kawo laqad alimu allamu lamul muwatti'a lil qasam ko al muwatta'a lil qasam ana faɗan wannan ma'ana lamun ce wanda anka shimfiɗa ta ko ko ta shimfiɗu don rantsuwa sai anka ce ma laqad alimu ai wallahi laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq tabbas sun sani wanda ya sai shi bai da rabu a sai kuma Allah ya ce karshen ayat wala bi sama sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun da dai suna da sani to kuma ya za a tabbatar mu mutum da sani kuma a kore mishi da sani lokaci guda kaga in bai hudi ko wani wanda ya tasirantu da wasu makiyan addinin musulunci sai ya kama ka shubuha to abinda ake so a nan shine malamai suke kira ka karanta abinda ake kira wato aujuhul fikak akwai abinda suke cewa jihatul infikak malaman usulul fiqh da usulul tafsir suna batun wannan an gane ko kadiba a cikin wani littafi ana kiransa wato mafatihut tafsir na ustadu dr ahmad sa'ad al-khatib yana bayani kan yadda ake akwai baitutuka da ake kawowa yadda in an ka kawo magana cikin qur'ani ko hadisi ana so a nuna aya da aya sun ci karo da juna ko hadisi da hadisi sun ci karo da juna ko aya da hadisi sun ci karo da juna to waɗannan ka'idodin guda takwas su ne za ka aza kana ɗora su yanzu kana gane inda an ka sama gaba da izinin Allah an gane ko to farkon baitutukan wa fitta na kudi mai na shuruti wahdatun samad haka baituka suke farawa wahdatu sharti wal mawdu'i har zuwa ƙarshe abinda ake so a ce jihatul infikak na an ce an tabbatar musu da sani kuma an kore musu da sani to wani irin sani ne aka tabbatar musu sannan kuma wani irin sani ne aka kore musu nan na gizo ke sakan jawalan bahaushe walaƙad alimu tabbas sun sani tunda wa'azi ya zo musu an yi bayani abinda za su nan lahira ba su da rabo Allah ya faɗa to wannan sani suna da shi amma laukanu ya alamuna hina yu'azzabuna da sun sani lokacin da za su ɗanɗane azaba to tun da wutar ba ta shafe su ba yanzu kenan wannan malam ba su da sani suna da sani na ta fuskar wahayi amma sani na azabar shine ba su da sani shi yasa dole dan adam sai malami ya fahimci wannan wannan kuma qur'ani yana buga waɗannan misalai kaga annabi ibrahim ya tambayi allah rabbi arini kaifa tuhyi al mauta allah ka nuna mai yadda kake rada matacci allah ce awalam tu'min shin baka yi imani bane qala bala ce allah na yi imani walakin li yatma inna qalbi ina son in gani garin da garin ai ba imani ya bai da ba kenan ji daban har malam bahaushe cikin karin magana sai ce mi ji ya kori gani ya kori ya kori ji ina fahimta ta to kaga abin da ka gani garin da garin ai zancen kuma ji ba a bukatar shi to kenan yanzu jin da suka yi cewa akwai jahannama sai Allah ya ce la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin Allah kai mu tsari da sai mun ga azaba kasanin zamu ja da baya mun gode kwarai a malik akan wannan na'am akan kan miza ka jan hankali musamman irin wanga wuri da muke cikin radio ka na'am
kawai da kai bayani kowane aiki akwai alherin da ake iya samu akwai kuma sharrin da yake iya biyowa na'am
masu irin wannan tallace-tallace kaga mutum yana tallacewa na'am a zaka ya diba ma matsalar ka kasuwancin ka ya lalace a gani akwai hannun Allah ko hannun wani subhanallah subhanallah yawo ai ma magani ko mai aihu mai son aihuwa kwana uku na za a baka subhanallah subhanallah in abun bai bata komo kuma kullum ana na ana ta yi da sauran wannan abubuwa ba a samun biyan bukata kuma ba a farga ba da sauransu irin wannan abubuwa suna da yawa yanzu bircik cikin garin tawa mun ka doka da magara bare da na zucan ko na zo gari ko ina masu lasifikin nan ana ta talla ana ta abubuwa ko na koma wani almina na ta ko na koma a cikin gari cik sai na ce mika warwa sai an ce ai an ɗauki doka tsakanin sarki da hukuma da mai talla irin wanga da laspikin ne cikin gari da masu sa cikin radiyuka duk radiyon da ya sa ka aiki ne kuma wanda duk an kama da irin wannan ba ana ma kai tallan magani tunda akwai magani na shari'a haka amma irin abubuwan da aka hituwa mutane zukatan suna ta lalacewa suna abin ga an ka hana sai gari kuma cik to mi za ka sha hankali ga masu radiyukan da kuma magabata tun da waɗance ne su kare in yana ganin kashe na ba ganin sandan bugu ne su kuɗi suka dibi mutane sun rabu kana suna ta kawo abu ana ta sa cikin daji da da sauran haka to na farko sai mu yi kira zuwa ga shugabanni kenan in aka ce an yi wani abu mai kyau a wani wuri to abin koyi na shakka
in aka ce wani ya yi abu mai kyau ko da akwai shi yanzu ko ya mutu abin koyi na shi yasa muke koyi da annabawa da sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam da malamai na gari gashi ko waɗansu sun mutu ba shakka
in aka ce wani ya aikata wani abu wanda bai da kyau ko a wani wuri ya aikata wani abu wanda bai da kyau ya kamata mu nisance shi shi yasa fir'auna duk inda an ka ambace shi sai a ce la'anannan Allah kuma kaga duk wanda yake son ya haɗu da Allah lafiya bai koyi da Fir'auna bai koyi da su Abu Jahal bai koyi da su Abu Lahab ina fata ana fahimta ta to kaga wanga misali misali ne mai kyau tunda jagororin gari suka ɗauki wannan mataki a can to ainihin ma ana iya ɗaukar wannan matakin na ɗai kenan a zauna a gani magabata tunda akwai abin da mu yanzu a matsayin na almajirai ba aikin mu bane mu za mu ja aya ne mun ra'amin kun mun kare wani ga yiro bai yi ko ba ka fa illam yastatifa bi lisani fa illam yastatifa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman mu bayani za mu iya mutane madalla Allah bai ba mu ikon da za mu shiga ba mu ce a daina amma su jagorori waɗanda Allah ya ba sai su haɗu masu hannu da shuri ji malaba shi ko kuma masu ruwa da tsaki an gane ko sai su ga mi ya kamata a ɗauki mataki wannan matsala a dake ta ba wai ma a nan garin ta a ba a duk inda wannan matsala take a yankunan mu a kasashen mu a ɗauki mataki kan duk inda sauti zai kai wannan abu na farko kenan abu na biyu sai masu kafafen yada labarai matsalar kafafen yada labarai musamman waɗansu jagororinsu ba a nan suke ba wasu wani jagora a nan yake to abin da kamata su hankalta saboda shi mai sawa wani bi shi dan aiki ne sashi ake yi amma shi jagoran karan kanshi kada ya manta da cewa ranar tashi alkiyama za a tambaye shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala kenan ba wai ma masu tallar irin waɗannan kaya na shirka ba hatta da masu tallar zina mutum ya ce a'a ga yadda yan an ka sadu da mace Mm.
ai ba a ɗaukar ciwo Mm.
sai kuma su zo sai su bada makudan kuɗaɗe ka san jarabawa ce Ƙwarai duk kuwa.
inda eh, abu mai tsoka yake galibi lokaci zaka iske ba a samu nan eh, nan na barna take Mm.
da wanda zai zo yi tallan zina Mm.
ko yanzu turawa da suke son a zo a yi tallan namiji ya aure namiji Mm.
mace ta aure mace a cikin kasashen mu ina fata ana fahimta ta Na'am.
to kaga duka waɗanda abubuwa duk wanda zai zo ya yayata wani abu wanda yake banna ne Mm.
in a kafar yada labarai ce ta gwamnati ka gwamnati kai tsaye tana iya tsaidawa Mm.
in ba ta gwamnati ba ce to ita gwamnati ita ce uwa kowa Mm.
to kenan dole na abin da zai cutar da al'ummar ta ta kula da shi a dakatar da shi Mm.
to wannan shi ne kiran da za mu yi ga gwamnati da kasu kalli Kudu.
abin da ake samu Ba shakka.
sakamakon da zaka samu ga Allah in ka bi Allah Mm.
zaka samu sakamako mai kyau kuma kai rayuwa mai kyau Mm, ne, dan haka tafi ya ya ji Allahu makharaja Mm.
dan haka aji duk mutumin da ya zo ya kamata yadda ake aza kwamiti wanda yake kula da tafiyar gidan radiyo Mm.
kuma ya kula da cewa duk abin da zai kawo barazana mutumin da zai yada mummuna akida Mm.
ko ya zo ya tallata zina ko ya tallata luwadi ko ya tallata shirka a cikin al'umma kada ya zamanto duk wanda ya aikata wannan ranar tashin alkiyama zaka samu zunubi Ba shakka.
kinan kaga dan abin da za a baka Mm.
sai ya zamanto na duniya ne nan zaka karewa da shi Baki shi kenan.
bakin shi kenan Mm.
sannan kuma ba tabbas bane ya tabbata Allah na iya baka shi kuma a kwace shi Alhamdulillah lokacin mu Abdulmalik yana sama- muna da sauran minti hudu.
to A kwana biyun da suka wuce ko da kuka zaka an samu wata jarrabawa.
na'am
Nan ina son haƙƙi ne kawai yadda naka ganin kun yi tsaye Mhm,
game da abin da ya shahi ƙasa mhm, da ya mata addu'a mhm, da faɗa ma magabata Mhm.
ana yi musu hannunka mai sanda na'am kuma komin matsayin mutum idan ya yi kuskure ku ce mai abagara kuskure na a gyara kaza na'am in ba a fara in ba a gyara kaza ba baya ko gaba za a gani abin da Abin da ba a so ba- na'am kenan haɗi an naku na wani bawa Allah ya ce cika sai jabbaru mm, gaskiya an yi wannan kusan mutum hamsin da hudu Mhm, Allah ya ma cikawa lokaci guda mhm,
a cikin daji la ilaha illallah. Mhm, amma aka yi wannan abin an ka kare kwana biyu ana jidali ana biɗan mutane cikin ruwa mhm, ba a ga wani magabaci ko guda ba na'am har sun ka shigo gari mutane abin ya dame su Mhm, suna magana wani irin shugabannin ne gare mu mhm, wanda bature kwanakin baya wani na a santan na an kai mutum guda sai da an ka ɗauki shirki an ka ɗauki shirkin sama ƙwarai ku.
a zo a ga wannan ran mutum guda na Mhm, duk da ko an zo ba a iya mai da rayukansu Mhm.
amma ganin magabata cikin ɗawainiya wannan mhm, akwai kuma waɗanda Allah ya sa Allah ya ba su dama sun koyi yadda aka hirkar da masu mhm, yan- yan wuta ko kwana-kwana.
yan kwana-kwana da sauransu kuma muna da su Mhm, amma sai da wasu talakawa waɗanda suka iya ruwa can cikin daji masu kamun kifi na'am su suka yi fama Mhm.
dan na ji ɗaya daga cikin wakilan mu- gawar yana yi musu addu'a wadda wannan addu'a da yi in Allah ya karbe ta to mutane sun shiga aljanna Eh, Allahu ko Akbar.
mota ba a kai ba ta ɗauko waɗannan gawawaki Gawa, mhm.
kowa da nan garin ga shi ya tahi Mhm.
ta gawa ta ya ɗauko ta Mhm, ni za ku kira ga magabata an ce sayidin nasu hadimu gaskiya ne shugaban mutane shine mai musu hidima to wani jan hankali za ku yi musu ka- eh, ci- eh, cikin minti biyu lokacin mu ya to a gurguje Mm.
abinda za mu ce na farko bangare biyu ne Na'am.
abinda da ke nufi da bangare biyu wato su bangaren talakawa Na'am.
mu kasashenmu muna da wata matsala Na'am.
shine cewa za ka ga alaka tsakanin jagora da wanda ake jagoranta Mm.
tana da rauni haka ne abinda nake nufi irin irin wannan matsala ta faru Mm.
abu na farko a yi kokari a tuntuɓi hukumomi
wannan ya gabata an gane ko kamar ina nufin Mm.
shawara ce nake bayarwa ga Mm.
mutanenmu na'am Tu- wato yin burus da hukuma Mm.
baka bata matsayinta ba kuskure na na'am wannan ina kira zuwa gare mu saboda mu kasashen mu kasan kamar kara zube na muka son mu tahi wallahi sai abubuwa su faru sai in abu ya yi kare ka sannan ka ce ka tuntubi hukuma Mm.
wannan bai dace ba ina kira zuwa ga al'ummomin mu canza wannan tsari da wannan tura suka cuta muna Mm.
saboda mutum zai zo Mm.
ba a san da shi ba ba wanda ya san da shi cikin jagorori sai bannar shi ta fara tsananta Mm.
sannan a ce za a sanar da hukuma Mm.
kaga irin sha'ani na tsaro irin sha'ani na muggan mutane da suke shigo Mm.
wannan da farko kenan na biyu Mm.
su kuma hukumomi idan aka gaya musu na'am ba a ce ba dan adam zai iya magance matsalolin kowa duk duniya wannan Wannan- aiki ne na Allah wannan- amma in kai yi iya kokarinka na'am to an san kayi ƙwarai to wannan shi yasa muke kira zuwa ga kula ga al'umma musamman waɗannan lokuta irin na ambaliya Mhm.
lokuta ne da suke buƙatar kula zuwa ga al'umma Mhm.
to sannan kuma wanga abu da ya faru Mm.
ana iya ɗauka shi wani abu ne wanda ya faru ya kamata kada ya sake maimaituwa wannan shi aka fata shi ne malam.
abin da ake fata Wannan kwarai.
ko ba gaskiya bane tunda yanzu idan muka duba eh, waɗansu wurare ambaliya ta zo an ga jagorori Hmm.
sun halarta Kwarai kuwa.
waɗansu wurare an ga wata matsala ta faru Hmm.
an ga jagorori a wannan wuri Hmm.
to haka ma duk wani wuri idan matsala ta- ta samu ya kamata a ce an ga hukuma ta yi bayani gashi bayani a hukumance don yanzu a duniya ba a aiki da bayanin da ba na hukuma ba Kwarai ko.
misali hukuma za ta cewa an yi hatsari wuri kaza Mm.
an kai hari wuri kaza Mm.
lokaci kaza Mm.
rana kaza Mm.
mutum kaza sun mutu Mm.
mutum kaza suka fita Mm.
waɗansu suna mutum kaza a gidan likita Mm.
kaga wannan bayani na hukuma shi na ma duniya take aiki da shi shi a tabbatacce ma a tabbatacce ko da akwai wani abu da shi sai a ka ji yan tabbatacce jarida sun ce a hukumance Mm.
ko ko hukumomin kasar ba su fitar da rahoto ba kenan bayani ne wanda ba ba a da tabbaci a Ba a ba da labari.
ko da haka yake Eh.
to amma ba a yarda da shi ba saboda hukumar wannan yankin ba ta yi bayani ba Mm, good.
to abu na ƙarshe Na'am.
ina kira zuwa ga 'yan uwa Mhm.
in bukata ta kama ka Mm.
kakka zama haukaci na'am domin abubuwan da ke yawan kai mutane wajen malaman duba Mhm.
da 'yan tsibbo Mm.
galibi ga su na'am neman matsayi Mm.
matsayi ko na sarauta Mm.
ko matsayi na siyasa na duniya na'am abu na biyu Mm.
neman kuɗi dukiya Mm.
ko kana son ka zama babban mai kuɗi ko ko ka- ka- jarinka ya karya Mm.
abu na uku neman mata Mm.
mutum 20 ko 15 suna son mace musamman mai kyau kaga dole sai a ce sai an yi sakin hanya Mm.
to sannan kuma abu na hudu rashin lafiya in ya kama dan adam sai shi rikice ya rasa inda zai kamawa Mm.
to abinda muke Ko- ke baka wani kamance da mata eh masu su- su mallaki Su- su mijin- mallaki ko su- mi- mijin su.
ko su yi abin da suka so ko su su yi abin da suke so to duka waɗanga abubuwa ko deje wanda ga sun wani babban matsayi a ma'aikata galibi wannan shine ke kai mutane Mm.
in ka bi Allah Na- Allah zai baka kuma in Allah ya baka Mm.
sai ka ce wai yanzu na zaka nemo wanda za su kai Allah shi baka mulki sannan kuma ka dawo boka shi kare ba mulki to Bai.
shi na ina Allah ya baka mulkin babu shi kana da kuɗi kuma ka dawo ka ce boka shi kare ma kuɗi to shi na ina Allah ya baka kuɗi Mm.
duk abin da kan mallaka ka ce boka shi kare ma shi ko malamin duba to suna ina Allah ya baka Mm. kuma su abin nan suke bida ga hannun to ku madalla yana da kyau musulmi duk abin da ya same mu kuma ma Allah Allah zai taimake mu alhamdulillah insha Allahu lokacin da aka bamu yan uwana musulmi ya kawo muna godiya ga Sheikh Malik almajirin malamin kuma muna fata Allah ya umfanar da mu da da kai gaba ɗayan mu da wannan zawa da kai da abin da za a karantarwa amin kawai da aka yi bayani yau insha Allahu ko Mhm.
karye hudu da rabi za a fara darasi ga malamai musamman waɗanda ke karantar da alkur'ani Mhm.
ko waɗanda ke son su iya su gane yadda ake karatu alkur'ani Mhm.
Eh, shin mahadar kin buɗe ta ko na iya a zuwa ko bude To.
da maza da mata har da aljannu ma in suna iya zuwa an gayyace to su insha Allah kare hudu su can zo su karatu masallaci alkur'ani amma ba shirka za mu Ah, yi ba masallaci a Yorofar insha Allah wanda sarki ke sallah Eh, sa'an nan kuma gobe a tanin ko eh, akwai wa'azin da za a yi masallacin nan dai masallaci da daddare bayan sallah bayan sallar sa'annan isha.
ra'atanin kuma akwai muhadara da za a yi da rana ta mata a can masallaci idi na wajenmu daga sha ɗaya don zuwa bayan likita ƙarfe dillo ɗaya.
bayan likita dillo Mm.
sa'annan ranar talata akwai wa'azin da za a yi da daddare bayan sallar isha'i Mm.
nan masallacin malam yusuf Yusuf, mm.
sauran kuma karance karance in ka zo za a tashi nawan ga za a faɗa ma abin da aka gaba haka haka insha Allah a madadin ka da sauran su kula da sauti muke subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah